بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana na 11 ga watan Ramadan shekarar 1445 wanda ya yi 21 ga watan March 2024 a majalisun tafsiri da muke yi a daidai wannan wata mai alfarma. Mala ya ce alhamdu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ta'ala da ya rahama mai jin kai. Alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu. Ar-Rahmanir Rahim Allah ta'ala mai gamammiyar rahama ga halittunsa duka arrahim kuma mai keɓantacciyar rahama ga mummunai maliki yau mai din ubangiji shine mamallakin ranar sakamako ran tashi alkiyama maliki yau mai din iyaka na abudu wa iyaka na sta'i kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonsa ihdina as-sirata al-mustaqim ya Allah ta'ala ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarki na waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba tafarki na waɗanda kai fushi da su ba wala dhallin ba kuma batattu ba wa jiya mun yi magana akan su wane ne al maghdubi alaihim su wane ne ad-dhallin muka ce al maghdubi alaihim kamar da tabbata daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yahudawa ad-dhallun kuma sune wato nasara wannan kuma shine ijma'i din malaman tafsiri sai dai kamar yadda aka sani idan aka ce wani shi ya fitancanta ya shiga cikin aya kaza to ba ana magana shi kadai ya shafa ba saboda an an shiga da cikin wannan aya ne saboda wani aiki da yake yi saboda haka nan aka ce al-maghdubu alaihim wanda wato aka yi fushi ba da aka fushi da su to ana magana duk wanda ya aiki irin nasu kowanne ne ya aiki irin nasu to shi ma zai zai tsinci kanshi cikin ayar wanda aka fushi da su saboda su ɗin ma wannan aiki da suke yi na rashin kyautawa shi ya cancance a fushi da su ɗin kamar yadda duk wanda ya aiki yake aiki aiki in na batattu aiki in na nasara to shi ma zai tsinci kanshi yana daga cikin dandazon waɗanda suka ɓace to al-maqduba alaihim za mu magana mu ishara ba dai duka ba mu faɗi da menene suka ɓace din da menene Allah ta'ala ya fushi da su me ya gada musu da wannan fushi din al-maghdub alaihim a cewa al-qur'ani abinda ake wanda ake magana su ne yahudawa saboda su sun san gaskiya suka yi aiki da sabanin gaskiyar su sun san gaskiya suka yi aiki da sabanin gaskiyar su na haka suka zama ahlul qawaya wa dhulm suka zama wato wanda suke ma'abota fadara ma'abota kaucewa da kuma zalunci a so al-qawaya ina aka ce al-qawaya shine wato ittiba'u al-hawa mutum ya bi san zuciyarsa in ya bi son zuciyarsa kuma ya karkace daga aiki da ilimin da ya sani to ya zama gawin kenan ya zama gawaya shi sa wato lafazin algawaya ba cancanta a danganta mai yahudawa wannan kalma kishiyan algawaya shine arushudu kishiyan algawaya wato ita ce shine arushudu arushudu shine wato ka miƙe kai aiki da ilimin da ka sani al'amalu bi muqtadal ilm shine arushudu algawaya kuma shine wato shine kishiyan shi to shi sa wato da algawaya da al-zulm da kuma al-maghdubu alaihim duk wannan sifofi ne ake siffata yahudawa da shi saboda na farko dai abin da ya jawo musu suka yi ake aka fushi da su shine sun yi aiki sun san ilimi kuma suka take sun san ilimin sun san cewa ga yadda ubangiji yake so suna ji suna gani sai suka shafa mai idan su doka suka ki aikatawa kaga sun zama azzalimai kenan kuma sun zama sun karkace daga da gangar wannan shi sun san zuciyarsu shi kuma abdalal abdalal asalin wato ma'anar abdalal shine jahilci aljahal asalin lafazin abdalal kishi shine alhidaya alhidaya kuma asalin ma'anar alhidaya wato wannan kalma tana nufin ilimi eh kaga shi wancan algawaya yana maganan ittiba'ul hawa ko zalunci mutum ya bi san zuciyarsa kishe shine ar-rushd ar-rushd shine kuma ittiba'ul ilm kai aiki da iliminka al'amalu bi muqtadal ilm shine ar-rushd shi kuma al-dhalal shine jahilci shi kuma al-hidayah kishe shi shine wato shiriya ne ta fuskar ilimi to su asalin bacewan yahudawa wato rikan jahilci suka dauka suka saba kansu sai suka yi mata ado da kuma san zuciya wato san zuciyan ba shine ya firin jayan jahilcin ba jahilcin shi ya firin jayan san zuciyan nasu su kuma yahudawa ko da akwai jahilcin amma dai wato asalin rigar da suka sa maka su dama riga ne san zuciya su gaskiyan a bayyane yake irin wannan ne za ga wani lokaci ubangiji ya kai amfani da lafazin abdalal ya dangata shi ma manzo Allah yana maganan wato wani abu da da can manzo Allah bai sani ba uban manzo Allah da can kamar da aka sani bai san filla-fillan meye wahayin ba bai san filla-fillan meye ƙur'anin ba bai san filla-fillan meye imanin ba shi ma ya dinga wa neman ubangiji ne ya bashi kamar da aka sani ya je garu hira da je garu hira ya ta hannar ya ta'abbadu yana bautan ubangiji yana neman ubangiji ya bashi wata shari'a da zai fahimci menene imanin menene wahayi meye littafi shi ce wa wajen ka ballan fahada a nan ba ana magana bacewa ta fuskar san zuciya ba ai baka taba jin an ce maza ana wa wajen ka gawin ba a sai ce wajen ka zalan abinda ake magana wato ya same ka lokacin baka da ilimi na wannan littafi da aka saukar maka baka da shi shi yasa can wata aya yake fassara maka meye zalalin yace ma kunta tadri mal kitabu wal iman ai ma kunta tadri ai ma kunta ta'lamu da can baka sani ba sadaka ad-dalal asalin asalin wato abinda ake nufi da ad-dalal shine wanda yake ya wato bai san abu ba to shi lafazin abballi ne zama sifa ce da ta zaune a cikin yau a cikin wato ahlul kitabi na kirista saboda tsabagen jahilcin su da kuma tana arabi da ka wannan sai sanya ya zama wato an ya cancanta a siffanta su da da al-maghdub ala da abballi duk da nan ba ana magana wadannan gurin ba su da san zuciya ba a'a abin da dai ake san a nuna maka shine rigar san zuciyar ne suka sa amma da suka rashi su mata aiki sai suka yi aiki da kuma san zuciya rigan jahilci suka sa amma za su mata aiki suka mata aiki kuma da da wato san zuciya din saboda ba zai yi dama bayan ga manzo Allah ya zo yana ce musu ga hanya ga hanya ba inda can jahilci ne yasa baka sani ba ai da tunda ilimi ya zo kike ne sai ka karba to amma in karba in karban wato shiriya daga manzo Allah ya nuna maka cewa su masu akwai san zuciya tare da su illa iya kare san zuciyan in ka kwatanta da san zuciyan Yahudawa to ba shine yafi yafi yawa ba to idan kun lura da jashin ilimi da kuma wato jahilci kenan ko bacewa ta fuskar ilimi da kuma kin yin aiki da ilimin wannan sune asalin wato duk wani bala'i ga dan adam duka duk in kaga dan adam ya shiga kaka duka yi ko a addini ne ko a rayuwa ce zaka gani babban abin da ya jawo mishi ɗayan uku ne ko dai bai san bai san wato abin da ya cancanta yayi ba ya jahilta kenan ko kuma ya sani amma ya take sani ya yi zalunci ko kuma duka guda biyu akwai su akwai rashin sani akwai kuma akwai san zuciya wannan abubuwa guda uku shine suke suke jawo wato a sami fandara daga hanyar ubangiji kuma shike sawo a duniya ma kaga ana ta rigima duk inda kaga ana ta rigima to dama wani ne ya doge ko dai yana sanya san zuciya ko kuma da jahilci ke wannan rigima nasa shi yasa Allah ta'ala da ya tashi yana mana bayanin waɗannan ɗabi'a guda biyu na ɗan adam sai ce inna arnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah ta'ala yake cewa lalle mun bijirar da amana ga sammai da kasai duka mun bijirar da amana ga sammai da kasai da kuma duwar wasu fa abaina an yahmilna suka ce ina su ba za su iya daukan wato wannan amana na cewa ku yi aiki a biya ku ba ku yi aiki ubangiji zai ba ku lada amma dai wanda ya saba mishi zai mishi uba suka ce su a'a fa abaina an yahmilna suka ki su dau wannan amana da ubangiji ya ba su wato kaga sun ubangiji ya bijirar musu da shi da wannan da wannan amana ce ba wai ya musu dole bane to tunda bujiro musu da shi aka yi kaga yana tana damar su ce su ubangiji a basu dai su ci wato kaban mu dai horarru mun bi dinga aiki da umarninka kan mu saba maka fa baina yahmilnaha wa ashfaqna min suka ci tsoron wannan amana din wa hamal hal insan amma shi dan adam ce ya ce ya gani zai dauka sai Allah Allah ta'ala ke cewa innahu kana zaluman jahula dama shi mai zalunta mai zalunci ne sannan kuma mai jahilci ne so duk wannan kaga in duk wata amana da ka gani a duniya to babban abin da ke sa wani lokaci kaga wasu sun ci amanar ko dai ta fuskar addini ko ta fuskar rayuwa wato shine rashin sanin amanar ko kuma zalunci sun san amanar suka take ta ko kuma duka guda biyun akwai shi wannan shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga an yan- an bashi amana ya ci to ko dai ya zama jahilci ne jahul ne ko ya zama zalum ne zalunci ne ba jahilci ba ko kuma ya zama akwai jahilcin akwai zaluncin wannan daga nan ne za ka fahimci cewa mu a a ƙasar nan babban abin da ke jawo ana samun wato ana ta dukkan ƙwallon idagami da amanoni da ake cewa ana ta ci ana ta ci ana ta ci wani an bashi ofis kaza ya ci amana wani an bashi kaza to dama bai wuce ɗayan nan guda biyu. ko dai ya zama da dama bai san amanan wannan ofis ɗin ba bai san amanan wannan ofis ɗin ba wataƙila kawai siyasa ce ta sa aka bashi wanda wannan da ka kaga daga musamman a wannan ya taimaka wajen lalata mana makarantunmu musamman na primary school da secondary school wani ne kawai haka shi ya ta ai tafiyar siyasa da shi shi kuma ana ganin irin political compensation din nan me za a masa sai aka ga tura a bashi amma alhali bai san amanin me zai kantar ba na shi bai karatun ba wanda ya rasa abu kuma zai bayar ba bai san amanan ba bai san amanan wannan malatin da za a bashi na wannan secondary school ko a bashi headmaster ko wani abu a ce ya rike makaranta kuma shi an bashi saboda siyasa ne kawai to kaga wanda bai san abu ta zai ba da wato ya randar wannan service din da ake bukata ba zai yi ba to wasu kuma sun sani din ba amma kuma da dama siyasa ta kai su wajen kaga shikenan kuma sai su dinga take sani da gangan saboda haka wato babban abin da ke jawowa ana wato ana zalunci a ƙasa ana lalata dukiyar ƙasa ana cin amanan amanonin ƙasa to baya wuce ɗabi'a nan guda biyu ko dai zama wato mutum ya jaya jaya ji asalin ofis din kawai wani yanzu kamar irin wannan lokaci da za a gani mutum ma kawai a siyasa ma waka yayi kuma yana cewa wai in za a zo a zauna a zo in za a dau in za a dau minista a bashi shi bai san amana fa kasan ba bai san amana abin da ake magana ba amma yana cewa wai in za a dauki wani minista a bashi to ban san ya za a yi ba shi ya jahilci asalin me asalin wato shi wannan matsayin matsayin amma kuma yana cewa da shi za a shawara shi fa ba abin da sani sai harkan waka shi sai wani abu shi kansa karan kansa ma shi ba bai san abin da ke mishi kiwo ba shi a karan kansa ba in za ka je ka ga me yake a rayuwa za ka kawai wasu abubuwa yake yi da shi ma bai in ka tambaye shi me sa kake shi ma bai sani ba yana dai abin sa kaga akwai azulma akwai aljahadu amma kuma tunda aka wai waɗannan kuma su ne za su zama suna jagora kaga akwai matsala kwarai da gaske saboda haka duk wanda kaga ya ci amana ko amanan addini ko amanan ƙasa ko amanan rayuwa ko amanan mace da aka bashi ko amanan ƴaƴa ko amanan ko ma wani irin wata wata irin amana ce to abin da ya jawo shine azulmu da aljahadu almaghdubu alaihim ne wala dhalim waɗannan abubuwa guda biyu su suke jawowa ga wani ya ci amana ko dai ya dauki wani ɗabi'a da zai sa ubangiji ya fushi da shi da gangan izalunci ya ci amana to kaga wannan zalunci yayi ko kuwa bai ma san meye ma'anar amana wannan amana bai san ta ba saboda haka sai sai wato ya zama ya zama zai wato wannan amana ba zai iya bayarwa ba dole ya ci to kaga irin wannan shine ubangiji ya kore ma annabin Musa sallallahu alaihi wasallam wannan irin wannan mutum ya jahilci gaskiya sannan kuma ya ki aiki da gaskiya wannan da a guda biyu shine ubangiji ya kore mu manzon Allah shi saboda babu yadda za a yi mai da'awa ko mai san gyara ya iya samun nasara sai yayin da ya zama ya tsiraita daga waɗannan ɗabi'a guda biyu wannan gyara ana nufin ko a rayuwarmu na yau da kullum da za ka ga hatta waɗanda su su ba musulmai ne ba amma za ka nasara da suka samu a rayuwar za ka sun cire zuwalinci na san zuciya idan kana da magana kamar Mahatma Gandhi in kana magana kamar Nelson Mandela waɗannan wasu ƴan rajin kare ƴan ƙasarsu da sauransu duk da akwai wani bangare suke da san zuciya game da abin da shafi alaƙarsu da ɗan da ubangijinsu amma san ba su da san zuciya abin da yake da alaƙa tsakanin su da mutane za ga me ya jawo jama'a har yanzu suke ambata su da kyautatawa shine saboda ba su da zalunci sannan kuma suna kuma da sun kuma san gaskiya wato ba sa yi daukan wani abu a jahilce su je suna suna cewa za su kada kasan su haka sannan kuma suna kuma ba sa kuma mutane kasan su zalunci to wannan dabi'a guda biyu shine wato kashin bayan kowane adalci in ka san kai adalci a ban kasa ka san gaskiyar tukuna in ba haka ba za ka zama wato makiyin abinda baka sani ba duk abinda baka sani ba to kai za ka zama makiyinsa sannan kuma ka zama yayin da ka san gaskiya kuma kana aiki da gaskiya Allah ta'ala da ya tashi siffata kore maza Allah wato bin san zuciya da kuma jahilci sai ce ma dalla sahibukum mubaghawa ma dalla sahibukum mubaghawa wa ma yatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa waɗannan suna daga cikin ayoyi da mafiya kyawun ayoyi da Allah ta'ala ya yawanki annabinsa ya yabe shi yabo makura kwarai da gaske wannan aya a cikin ta akwai yabo da ubangiji yake ma annabinsa yabo makura yace ma dalla sahibukum ma zawa ma dalla ma'ana ai ma jahida mazala bai jahilci abinda yake faɗa nan ba akan jahilci yake faɗa ba wa ma gawa kuma abin da yake cewa ku zo ku yi din shi ma yana yi kuma ba san zuciyarsa yake bi ba ba yana zuwa kawai zai ga muku san zuciyarsa bane shine ma dalla nan abdalla yana magana aljahalu alghawaya kuma yana magana ittiba'ul hawa bin san zuciya to wannan shine aka kore manzo Allah shi baki da sai aka ce ma dalla sahibukum ma gawa sai Allah ta'ala ya ce ma yantiqu anil hawa ai shi baya wato magana da san zuciyarsa in huwa illa wahayi wa da abin hoga ya faɗa muku to wahayi ne aka saukar masa allamahu shadidul quwa karfa jibril karfa mai kuma amana shine yazo wato ya sanar shi ana abin da yaban da ubangiji ke masa shine wato Allah ta'ala yana ga mushi yana ga mana cewa ne manzo Allah shi as-sadiq ne al-masluq ne al-hadi ne kuma ar-rashid wannan sababi guda hudu Allah ta'ala ya tabbatar manzon shi su as-sadiq shine wato as-sadiq fi ma akhbara bihi walmasduku fi ma ukhbira bihi dakta as-sadiqu shine wato shi a karan kansa abin da yake faɗa to gaskiya ne ba ƙarya yake muku ba al-masduq shine kuma shi abinda wani ya gaya mashi jibril ya gaya mashi abinda aka gaya mashi na wato annabtan nan da kuma littafi na qur'ani to kuma shi ma ba ƙarya aka masa ba ka san ka idan kana da gaskiya amma kuma wataƙila kai kuma wanda ya gaya maka shi maka ƙarya yake to shine Allah ta'ala yake shine Allah ta'ala yake nuna mana cewa shi as-sadiqu ne shi kashi maza Allah a karan kansa shi mai gaskiya ne sannan kuma almasduq fi ma ukhbira bihi an masa gaskiya shi ma ba ƙarya aka masa ba sannan kuma sai ana sa a ƙara nuna maka cewa shi wato alhadi ne alhadi shine wanda ya san gaskiya din sannan kuma ar-rashidu ne kuma yana bin gaskiya din yana aiki da gaskiya sai Allah ta'ala yake ce mishi wa ma yantiqu anil hawa shi abinda kaje yana faɗa to ba yana faɗa ne saboda san zuciyarsa ba wahayi ne in aka masa sai ya zo ya faɗa ya isar yanda aka ce isar sannan kuma wane ke gaya mishi shine shadidul quwa wato karfa amintacce ne a sama yake zuwa yana bada wannan sako zuwa ga amintacce kuma a kasa saboda kaga ka babu yanda za a samu kuskure babu yanda za a samu ƙarya babu yanda za a samu zalunci babu yanda za a samu abin da ke jahilci wannan wato malamai suka ce yana daga cikin mafi kyawun ayoyi da Allah ta'ala ya siffanta annabinsa saboda haka duk yayin da kaga mutum wato kake saka kawo gyara dole ka siffanta da waɗannan siffofi guda biyu dole ka siffanta da sani dole ka san wannan gyaran da kake son ka kawo ka san gyaran kuwa dole ka santa sannan kuma banda ka sani kuma dole ka sanya za ka yi aiki da ilimin da ka sani kuma in ba ka bato za ka zama kana yin aiki da jahilci ba ka sani ba wanda yake aiki da jahilci kuma dole ya zalunci dole ya zama bai adalci ba wanda kuma yake bin zalunci shi kuma bayan ya san gaskiya to kaga wanda ya dauki sufofi na al-maghdubi alaihi kenan to kaga adan sai ya cancanta su yahudawa tunda su sun san ilimi suka take a ce musu al-maghdubi alaihi a ce musu alghawuna alghawuna ya fi daidai da yahudawa akan azzaluna in za ka ce yahudawa su batattu ne to ka ka ce musu alghawuna wato su sun bace ne saboda bin san zuciya alghawaya kenan ko kuma azzalimuna su azzalimai ne a ɗabi'ansu to ɗabi'an da ya sanya za mu ambaci wasu daga cikin ɗabi'u da ya sanya su yahudawa suka zama azzalimai suka zama wato suna bin san zuciyarsu da gangan bayan ubangiji ya gaya musu meye gaskiya din kamar yadda aka sani an aka ce al-yahud akwai manganu na malamai akan daga ina aka ishtiqaqin wannan suna amma abin da yafi shahara wannan al-yahud daga daga wato yahuda ne yahuda ɗaya daga cikin wato yara na annabi na annabi yaqub wanda daga baya su suka zama tsatsan yahudawa ba da suna da gidaje 12 kuma su suka zama wato tsatso na waɗannan waɗannan wato jinsi na mutane annabi yaqub kamar da aka sani sunansa isra'ila mu a qur'ani za ga galibi ana cewa banu isra'ila ko yahudu ana kiran su da waɗannan sunaye guda biyu ko a ce banu isra'ila ƴaƴan isra'ila ko a ce kuma a ce a kira su da yahudu isra'il wannan laqabi ne na annabi yaqub isra'il wanda isra'ila yana isra wannan ya nufin al'abd il kuma yana nufin allah so kaga abdullahi kenan laqabi na shi kamar da laqabi na annabin mu shi ma abdullahi in ubangiji da san ya ambaci manzon Allah a mafi a ashraful maqamat waje wato da yake son ya yabe shi ya koda shi to sai ya ce to abdullahi ko abdullahi ko wani abu makamacin wannan wannan shine wato kololuwan yabo da za a yi ma bawa bawa na ubangiji a ce masa kai bawan Allah ne to Isra'il anan lakabinsa ne abdullahi kamar da lakabin annabin mu sallallahu alaihi wasallam shi ma abdullahi to su waɗannan mutane yahudawa Allah ta'ala ya fifita su da abubuwa da yawa da ya ba su akwai abubuwa da ubangiji ya fita su da yawa na ni'imomi amma maimakon su kalubalance wannan ni'ima da ubangiji ya musu suka rinka kalubalantan wannan ni'ima da kafircewa da kuma butulci da kuma wato uduwani da zalunci da tsaurin ido ma ubangijin su sai ya zama wato su suka zama asali wato abun koyi ga dukkan wani wanda ke sanya bisan zuciyarsa saboda su kuru-kuru ubangiji ke nuna musu gaskiya amma sai su kawai sai su ba su ba su kawai bai musu ba sai su shafa mai idan su idan su doka daga cikin wato zalunci da qur'ani ya rika bamu labari ah, na yahudawa waɗannan mutane banu isra'ila shine wato yanda suke canza alkhairi da aka saukar musu da abin da bai kai- da bai kai wani alkhairi ba da abin da ma ke sharri ne baki daya su suna ga alkhairi ga sun ganta kwarai da gaske amma sai su canza su ce su ba su saboda alkhairin su a ba su wa- wa- wani wani kishiyanta wani kishiyar alkhairi din daga ciki shine wato suka suka wato bujire ma tauhidi da is- ma musulunci suka wato je- su- suka tafi suka wato rungumi shirka da kafirci kaga duk wani wanda ya musanya imani wanda ya musanya imani da kafirci to kaga wannan ya musanya abin da yake mafi alkhairi da abin da yake mafi sharri kuma ga alkhairi gashi an baka gashi kana gani sai kace baka san wannan alkhairin sai ka aje ka je ka dauki sharri abin da ka nuna maka yanda mutanen da suke da mugun dabi'a shine a gaban su a gaban su akai ubangiji yayi ma fir'auna wato kamun kazan kuku ya mushi wato ya- ya ya lakana mushi darasi darasi mai girman gaske aka aka wato nitsar da shi a bar kasa kuma aka kashe shi amma ba suna wucewa bayan su tsallake wannan ruwa din su tsallake ba a jima ba sai suka koma kuma wajen bautan bautar dan baraki kaga ka- kaga to wannan wani irin zalunci ne wannan ai wato wannan aka su, su gami da gaskiya gaskiyan annabi Musa wannan ai su suna da wato aini da kini ne yaqini ne suka gani kurukuru gashi suna gani aka halakar da wato bakin su kuma annabi isa gashi yana yin wasu abubuwa na ujoji amma tare da haka kawai annabi musa kawai kafin ya waye gari kawai sai ga kawai sun sun kuma wata dan maraki banda na kuma haka na kuma suka ci gaba da kuma da kuma yi ma annabi musa wato ta'addanci da ta'annuci iri iri har suka ce ai mu fa ba za mu ƙara yin imani da kai ba sai ka nuna mana ubangiji kuru-kuru arillahi jahara kaga wannan wato wani irin abu ne wannan wannan ga- wani abu da gashi a kurku duk abu da suke bukata in suna bukatar wani abu ubangiji kai tsaye zai sa annabi isa ya wani mujizan sa sai aga abin ya faru to wannan me kuke nema dole ai ya kawo fi imani kuma amma tare da haka kawai sai ga kuma sun samu izin su doka sun wato sun ce ba za su abu shi zaka ga galibin mai cewa mai kawo ubangiji sharadi yace shi sai ya ga kaza sannan zai imani to bai cika imani ba in dai kana sama ubangiji sharadi to ubangiji in ya baka sharadin kuma kuma wato zuciyanka za ta zama ta zama ai a- a- akwai hijabi kuma ba za- ba za ta yi imani ba daga nan kuma daga cikin zaluncin su suka je suka dangata wa ubangiji da wasu daga cikin suka ce uzairu binullah uzairu dan Allah ne shi ma ga wani ya daga cikin zaluncin da suka yi daga cikin zaluncin su kuma manya manyan malaman su suka dinga shata musu dokoki wanda dokan nan ba ba daga wurin ubangiji suka dauko shi ba kawai san zuciyarsu suke bi suka dinga cewa kaza halal ne alhali haramu ne a dokar tasu kaza haramu ne alhali halal ne kaga wannan idan yana daga cikin wato zaluncin da suke yi daga cikin zaluncin su kuma shine suna cin su asurtu asurtu shine wato duk wani abu da ke na haramu tun daga riba da ka ko sama ta tsari na riban nan har yanzu ai tsarin yahudawa ake bi sun fi kowa sanin sha'anin dukiya sha'anin yadda ake bi da dukiya a san za a matse ka a maka matsan kulkuli yadda sai yau dai dole wani wani mai ya fito ko da baka yi niyyar ka fitar da wannan man ba ka fitar da man ba sai an matse ka dole sai ka fito da shi duk wani wato wato wani salo na ba a baka bashi a tinga kalla za baka har ka mutu har yaranka ka zo su- su mutu da bashi wato duk sun yahudawa sun iya shi wanda zai ga su su turawa suna yawan damuwa da yahudawa saboda asalin makogaran sha'anin wato bankunan duniya da kuma tsare-tsaren duk yahudawa ke rikewa kalle su kuma ba su da yawa a duniya amma duk wani sha'anin kudin duniya da wani wane ne wane ne duk su suke tafiya da shi saboda tsabar masifa daga cikin wato abinda kuma eh, ya gada musu da eh, aka fushi da su shine wato yanda suke wato kirkiran ƙarya suna dangata ma annabawa ku duba ku gani kawai annabin Allah suka- suka duba annabi Dawuda suka- sai suka mishi ƙarya suka ce ai shikenan wata rana yana zaune yana can sama ya hango eh, ya ya hango wata mata mai kyakkyawa shikenan sai ya ce eh, to kai zo ka je jihadi shi kuma sai ya je ya- ya aure matar suka zo suka ce ma shi kashi annabi annabi annabi annabi Sulaiman ai sihiri ma yake suka je suka ce ma annabi annabi Isa shi kashi dan zina ne ba baki da kaga duka wannan ya daga cikin wato banna da Yahudawa da suke da shi a a ban kasa da ganda suke wato iftira'i ma annabawa baki da suke kuma iftira'i ma dukkan dukkan bayan Allah wannan ba wai sun bari a tsaya akan annabawa ba hatta duk wani wanda yake aiki na gari to su Yahudawa babban abin da suke so kwarai da gaske shine su tsayar da su mishi sharri su lalata mishi wato abin nan in ba a manta ba a cikin abin da ake ake faɗa mana shi kashi annabi musa a cikin ba wanda ya sha ya ta tabuza da yahuda irin annabi musa shari haka suka dinga masa su ce ya da kaza a jikinsa sai yana da kaza hatiji suka shiga annabi musa ai bai iya kai su wannan inda ake cewa za a koma nan baitul maqdis ba ai bai kai su ba tihi aka shiga har ya mutu a haka wato da wannan yusha ibn nun shine daga baya musu jagora har suka har suka shiga suka shiga wannan wannan gari da aka ce su shiga daga cin zalunci su shine yanda suke ma ubangiji wato tsaurin ido sun ga ayoyin ubangiji kuru-kuru amma kuma za su yi mashi tsaurin ido daga ciki suka ce Allah ta'ala ai shi fakiri ne mu ne mu ne mawadata ka duba ka gani ubangiji da yake baku ya halice ku yake baku iska yanzu za ku ce kuna buƙatan kaza kuna buƙatan abinci kuna buƙatan kaza sai a ga an baku kuna buƙatan almannu a baku kuna buƙatan asalwa a baku a ba sai suka ce kawai inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah ta'ala mai fakiri ne mu ne wasu da yana cewa a bashi rance kyakkyawa ubangiji ba yana cewa a bashi rance ba mu ba sai ce ka ba ubangiji rance zai zai musanya maka sai a to ai kaga ubangiji ya zama mafakiri kenan wato sai ma mun bashi shi ya basu mana kawai kaga yanda suke muna ubangiji zato to kaga wannan shi ma yana da cikin mata yanda suke ma yanda suka rinka ma ubangiji wato butulci kwarai da gaske da gaske kuma shine a lokacin da suka ce kuma yadullahi maghlula wato wai hannun ubangiji a kumce take ba ta kyauta ba ta kyauta shi ne ubangiji sai ya ce hullat aidihim wa lu'inu bima qalu yace hullat aidihim aidiyan su ta bi su su ne maro yanda suka suka dangata wa ubangiji ruwa to shikenan su ma yanzu wannan ta dawo musu ubangiji ya sallado ruwa akan su kuma har yanzu ga wannan abun na bin su in kana neman marowaci ka samu bai hude kwarai daga sai ka gaba wato shi shiriyan ta sama da zai baka shiriyan ma shi rowanta yake maka balle kuma bai baka wani abinci da zaka ci ba ma magana wata shi shiriyan ma ne yana ma maka rowanta ka zo ka ɗauki shirya sun ta su ne duka su su shiga aljanna zama shiryayyu amma duk sauran jama'a kar waka a sasu aljanna so tsabar ruwa da ƙashi shi za kake jin ubangiji na cewa ma ya wadul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin an yunzala alaikum min khairin min rabbikum su wata ka san a sako maka da abu ni ba zan yi ba amma tunda ni ba na so kai ka je ka dauka to wani yana da saukin hasada to amma su ahli kitabi musamman yahudawa su ba za su yi amfani da shi bane kuma suna jin kyashin wani ya zo ya amfani da da kuma wannan shirya da, da Allah ta'ala ya saukar kaga wannan ba wanda ya kai shasada kaga tsammanin wani hasada wani shine wani wani ya yanka da wani rika ka da mota ka da gida ya ce ina ma wannan abin ta dawo hannuna wannan hasada ne amma ba ita ce gaya na hasada ba gaya ta hasada shine ya ji cewa shi ba zai amfani da shi ba ya san bai samu ba amma a rasa rasa kawai kowa da kowa ya rasa kaga to wannan shine wato tsabar mahasadi in ka neman mahasadi aji ajin daya ajin farko to wannan shi zaka fara kawowa kafin wani wanda yake cewa motar da kake da shi ta dawo hannunsa a akalla shi da amfana da shi amma sai yahudawa za su amfani da shi ba amma su fata suke yi kuma kowa da kowa ya rasa kowa ma ya zama wato tsiya tsiya tsakanin shi da ubangijinsa Allah ta'ala ya kyauta to kaga wannan da ire-iren waɗannan abubuwan da kuma shaida da suke yi a ce musu abu kaza haramu ne sai su dan yi wasu abubuwa an ce karku su na kifi ran asabar su je suka je suka yi wasu abubuwa suka yi wasu hikima suka je suka yi wasu hikima ina yadda muwa lokaci za mu za ga ana muna yi ma ubangiji muna san ubangiji wa yau sai ga ayi an ce abu baka abu haramun ne amma sai ka je ka dai wasu hikima ka wasu hikima ka zo ka shigo ta baya ta baya ta baya ta baya ka manta cewa wanda ya halicci kai ne da ya halicci hikiman naka yace haramun ne to ka isa kuma ka mishi wani dodorudo ne ba ka saka mishi wannan ba saboda haka duk wanda yake yana yana bin yana ma ubangiji irin wannan san zuciya da hira to ya tabbatar yana daga wani kaso ne na yahudawa daga cin zaluncin yahudawa shine yadda suke kashe annabawa ba ta da haƙƙi ba suke kashe kuma duk wani wanda yake umarni da kyakkyawan abu duk wani wanda yake kira zuwa ga aikin alkhairi to yahudawa su suna faɗa da shi kuma sun samu dama za su kashe shi Allah ta'ala yake cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فبشرهم بعذاب أليم Allah ta'ala yake cewa duk wani wanda suke suka kafirce ma ubangiji suka kafirce ma ayoyin ubangiji kuma suke kashe annabawa ta da haƙƙi ba da ba zai kashe wani annabi da haƙƙi ba wanda zai kashe annabi da haƙƙi wa yaqtuluna alladhina ya'muru bil qist kuma duk wani wanda yake umarni da kyakkyawa da annabawa da suke da wanda suke wato suka gaji annabawa to kuma su suna neman su ma su kashe su Allah ta'ala yake fa bashirhum bi azabil alim kamar su bishara da azaba bi alim kaga wannan yana daga cikin wato murin aikin yahudawa daga cikin aikin yahudawa shine za su sami su fahimci dokan ubangiji sun fahimce ta amma sai su canja mata ma'ana tahriful kalmi amma wadhihi Allah ta'ala ya faɗa mana wannan Qur'ani a fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna Allah ta'ala yake cewa kuna sa ran su imani su sallama muku ku musulmai kuna sa su sallama muku su mika muku ya alhali wani wasu daga cikin su suna jin maganar ubangiji sai su rikirkita ma'ana su lalata shi bayan kuma sun fahimta kaga inda wato shushanin su yake kenan su sai sun fahimta sun fahimta gaskiya amma kuma su rikirkita shi su ce ba haka yake ba min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun kuma alhali suna sani suna sani wannan kaga yahudawa kenan sanan daga cikin munin dabi'an yahudawa shine za su rubuta abu da hannunsu kuma su ce wannan shine asalin abu da ubangijin ya ya saukar yanzu kaga a idan ka je ka duba asalin at-taura ai ba ta suke aiki yanzu ba at-taura akwai yanzu wannan at-taura har yanzu tana nan ai akwai old testament da sauran sauransu har yanzu wannan at-taura ai tana nan duk da akwai yansu yan jikiti jikiti amma dai tana nan amma asali inda suke doka da ita shi ne talmud talmud kuma manganin malaman su ne kaga wannan shine asalin abin da ake faɗa cewa suna rubuta abin da ba sa so wato suka ga dama sai zo su siyar ma jama'a su ce to wannan shine asalin abin da ubangiji ya saukar Allah ta'ala ya cewa fa wal ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fa wal lahum mimma katabat aydihim wa wal lahum mimma yaksibuna Allah ta'ala yake cewa bone ya tabbata ga wanda suke rubuta abu da hannunsu kuma su ce wannan asali shine abin da ubangiji ya umarni da shi daga ubangiji aka samu wannan Allah ta'ala ya cewa sun bani masu irin wannan ɗabi'a kuma abinda suka samu suka tsabuta saboda wannan abinda suka siyar din su ma ba zai amfana musu da komai ba banuwa ce da azaba zai tabbata akan su kaga wannan duk yana gaya maka wato zalincin yahudawa ya zalunci yanda suke shi yasa kaga ka ga mun yanda waɗannan mutane masu irin ɗabi'an nan za a zama lafiya da su duk inda suka je ba a zama lafiya da su ba dan daga cikin zaluncin su shine su suna mummunan aiki sannan kuma in sun ga wani ma bai na mummunan aiki kuma ba su ce masa ya kare na yi ba su kaga gashi ba sa al'aur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sannan kuma in sun ga in ka sun ga zaka je ka shiga wuta za ka je ka shiga rami za su baka ni sai suka fada ramin kuma sun yaya ta maka dariya daga baya kaga wannan ya daga cikin munin aikin su da ya sanya manyan manyan annabawan Allah annabawan su ne amma suka dinga tsine musu Allah ta'ala ya bamu labarin cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama zalika ma asaw wa kanu ya'taduna kanu la tanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna Allah ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila an tsine ma waɗanda suka kafirce daga banu isra'ila ala lisani dauda akan harshen annabi dauda da wa isa da kuma annabi isa zalika ma asa wannan saboda tsaba saba ma ubangiji da suke yi zalika ma asa wa kanu ya wa kanu ya'taduna kuma suna wato suna wato ta'addanci suna kitare iyaka kanu la tana hauna ammun kare fa'aluhu su in suka yi wani aikin banza to kuma sun ga wasu suna yi kuma ba su hana su ka san ka ce kai za ka yi aikin banza daban kuma kaga wani na aikin banza ko ka yale shi daban in kana in kana yin wani aikin da ba daidai ba kaje kana boye kanka to wannan alama ce ne cewa akwai sauran imani a zuciya amma kana aikin kuma duk da ka ga wasu na yi kace ai ku zo duk mu tarayya da wannan to wannan zanubi bi ne akwai zanubin zanubin wato kai ka je ka fada cikin halaka sannan kuma ga zanubin kuma ka yi ma wani jagoran mata kuma Allah ta'ala ce wala yahmiluna athqalahum athqala ma'a athqalihim وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون za su ɗauki gamman su ɗauki gamman waɗanda suke ɓatarwa ba tare da ilimi ba to Allah ta'ala shi ma'anan kaga shine ba mu labarin cewa ba su amru bil ma'ruf ba su amru bil ma'ruf ba su annahi anil munkar saboda haka duk wanda kaga kaga ana cewa ai al'amru bil ma'ruf ai annahi anil munkar ayi hizba yana cewa shi shi an dame shi shi baya so shi kaza kaza kaza kaza so kaga wannan yana yana son ya dauki wani riga ne da Yahudawa ya sa kansa bai sani ba to kuma kaga daga cikin abin da wanda zai kada mushi dai Allah ta'ala ya fushi da shi daga cikin banna na Yahudawa shi da inda aka same su a ban kasa su kuma to sai zama sharri ma wajen sai sun sai sun dinga jawo muku ringimu sai sun dinga jawo ta'addanci suka samu dama akan ku in kuma ba sa ba su samu dama ba za su zama to kan wa'uwar gami kwarai da gaske za su sun dinga hada ku ringimu tsakanin yan uwa da yan uwa a ta rigima ka rasa ina aka samu wannan rigima mun aje sai a ga asalin munafikan su ne suke gidan ku yahudawa wannan kuma tarihi ya dinga maimaita kansa Allah ta'ala ya faɗa irin wannan alqur'ani cewa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi latufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluban kabira ya bada labarin irin ta'addanci da su rika yi kuma wannan tarihi ya rika maimaituwa maza Allah bayan ya je Madina kafin ma ya zo su suka dinga hada auza da hazar da rigima sai kawai kaga suna ta rigima a rasa dalili ashe waɗannan su suka dinga hadawa bayan kuma manzo Allah ya je Madina su suka dinga wato manakisa su gazatul ahzab da kuma su je wajen wajen Qurayshawa su ce ai ku ne wawaye ku ne ragwage ku zo mu ga muku yanda za a yi ku je ku samu taimakon wane da taimakon wance da wane ne wane ne ku zo a hadu a zo a mushi wato kafidat ali baki da ayi al ahzab a je a je a mushi wato taron dangi a ga za a yi masa kaga duk su suka dinga manzo Allah irin wannan abu kaga ɗaya bayan ɗaya bayan manzo Allah ya je Madina alƙawari yayi da su yace alƙawari alƙawari a alkawari mu zauna lafiya kuma idan aka zo wani ya farma madina za mu tare mu kare madina da ku duka kaza kaza kaza kaza aka rubuta amma ɗaya bayan ɗaya sai da suka bi suka dinga sa'a mazala alkawari suka dinga sa'a mushi alkawari an ce ai kaza sai su ce sai su saba je sa kai da kuma makiyansa da ma'ongaransa saboda wato su ga bayansa to kaga wannan dinin nuna maka cewa inda yahudawa su ba za a zauna lafiya da su ba hatta ka duba ka gani a can lokaci a can wato Espanya Spain lokacin da arna da suka suka hada kitififi akan musulmai to ai ba musulman kaɗai suka suka koru ba ba musulman kaɗai suka koru ba sun gane har yahudawan wato spain azaba arnan barcelona da sauransu suka hada a wannan tsauni nasu suka farma wato waɗanda ba su ba da musulmai musamman mu je musulmai to har yahudawan to daga baya sun ƙara fantsama su yahudawan an rasa wa zai ashe su to daga ciki akwai wanda suka je wajen Suleiman Suleiman da magnificent da ake fada a Suleiman al-Qanuni wannan khalifa na Turkawan ne to da yaje sai ya ba su wani waje ana kira Daunama Yahudawan Daunama a nan kai ana magana su sai ba su wani waje yace ku je ku zauna ku a zauna lafiya amma daga baya wannan bayan wasu shekaru sai da suka shirya karkashiyan da daga baya daular daular daular Uthmaniya babu ita baki daya da mun wannan Kamal Ataturk Mustafa Kamal Ataturk wannan daga asalin tsatsan shi asalin su wannan Yahudawa ne duk inda suke ba inda ake zaman lafiya da su su wannan kaga shi shi daga baya ya zo 1922 23 24 25 26 ya zo yayi abubuwan da yayi ya zama an daina kalibancin baki daya ai daga 1926 ne aka daina kalibancin ba wai ina tsammani yanzu an ka shiga 100 kenan ko shekara 100 ba ba bi ko na da 100 ba bi shi ne daga lokacin aka daina kalibancin to shi wannan mutumi shi ne ya duka ya ya abolition caliphate din ya kuma ce ma daga lokacin a daina katar rubutun ajami da turkawa da yabu adamu suke irin wannan namu rubutu suke da larabci ya ce a daina ya kuma ce a daina kira sallah da larabci ya kuma ce kare sa kare kuma gani masu zafin addini yara kuna yara kana kuna zafin addini kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk ya ce a daina ya ce a daina duka aka abolition wannan abubuwa haka tsiya iri iri to fa bayan rigima ta yi wato tsiya ta yi tsiya ne su su turkawa sun ga sun ga abin abin ta musu yawa sun yi sun yi su sun bar imanin nasu sun bar musuluncin su suna tsammanin cewa mutanen turawa za su amshe su su kuma turawa tun daga 1920s har zuwa wajen early 80s sun ki amsan su ba dan wani abu ba kawai saboda su suna ganin wani tarihin da turkawa suke da shi kusan turkawa akwai lokacin suka mulki turai baki daya suna ganin to ba za su yi amsan su ba hatta neto neto kaga to da dama neto yana turki tana neto amma har yanzu ba ta EU har yanzu turki ba ta EU amma tana neto sun yi sun yi amshe su an yi amsan su shi ne a 1980s kuka gani wai daga baya aka aka fara samun yara sabbin jini suka fara cewa to su za su za su koma su kuma su karɓi addinin nasu tunda dai wannan abin dai babu riba baki daya suka ce suka ce mu je mu ƙara karanta abubuwan na addini suka ƙara karantawa shine suka kirkiro da abin abin da suke cewa bilhatif wata kamar refresher program ne suka fara fito da shi haka suna dan karanta da mutane addini daga wannan sai suka makas target a nan ne har aka samu irin su Erdogan sai Erdogan ina da yan bilhatif school ne duka kaman kawai refresher muslim refresher course program ne aka yi aka rika yi sai suka dinka samun likitoci da lauyoyi da waye da waye da waye da waye shikenan sai zama lakari Erdogan yana yawan magana cewa muna son mu samar da pious generations a Turkiya pious generation shine masu addini masu addini ruhin addinin ba irin damu ne na nan ba kuma galibi wato yan turkiya ba ka rasa masu addinin ba ka rasa yan garbe garbe ne su yan bidoyi amma tare da haka ka duba ga irin abin da irin abin da suke wato yahudawa suka ja musu amma yadda haka su ma kaga daga baya kuma sun dawo suke nema kuma su ci gaba da wato ɗaukar addinin nasu almuhim da anan yahudawa inda suke to su ba yan mana bane shi sa kaga daga baya hitler ya dinga ta kaɓin da su ya dinga wato ne shi abin da ya so shi ne ya karar da su kaga shi kun kaga kararwa wannan hana yana nan ubangiji kai zaka iya karar da mutane ne shi so yayi ne ya karar da su a huta saboda banan su yayi yawa duk inda suka je gashi duk al'ummai sun koma su ne tsiraru amma kasashen turan nan duka duka wato ba suka turan nan da waye da waye da arziki turan duka daga bayan aka zo to wani babban jijjigen wato riba turan baki da zai na koma musu aljihunsu shi a ga turan ya yi turan ba su ai sun zama yan goshin su ba su bari a taba su amma kuma ba su san kuma su rayu da su kuma saboda sun san bandan su to su wannan shine shi yasa wato ya zama yahudawa duk inda suke sun zama almagbubuna alaihi su almagbubu alaihim ne su an musu an yi fushi da su duk inda suke ba ɗan azaba lafiya bane sun yi ma za su yi ma ubangiji tawaye za kuma su yi ma jama'a tawaye baki da to wannan balle kuma balle kuma su wato mutanen Palestine wanda su da ba su sa cewa Allah Allah Allah to ko a hakan ba yanzu mutanen Palestine duk sun bi sallah ta musu tarbiya a hakan dan wannan makwabtaka da aka yi da su sun lata musu tarbiya da yawansu aka ce saboda sun hana a dinga koyar da addini sun hana a dinga haska musu abubuwan da za su sake samun a instilling wato spirit na musulunci tare da su sun hana wannan sai da dinga haska musu abubuwan banza ake ake haska musu abubuwa za ga daga baya aka dinga fitar da irin siyasar alfa da sauransu wanda su ba su damu da sha'anin musulunci ba su abin da suka damu da shi shine kawai kishin kasa to kaga idan irin wannan duk inda suke su ba su da wani alheri kaga shi sa ya dace ya zama wato ubangiji ya fushi da su ba wai haka ne kawai ubangiji ya fushi da su ba a dole a tsine musu dole a fushi da su dole kuma duk inda suke in ana da dama to a tabbatar cewa suke kasa ba suke sama ba wannan su ne wato hakikanin abin da ya kamata ya tantance yahudawa duk inda suke so su wannan shine wato yasa kaga kaje ubangiji ya ya ce musu al-maghdub alaihim ghayr al-maghdubi alaihim wato an yi fushi da su saboda su duk abin da suke yi tsinuwa ne baki daya to sai kuma nasara su nasara su kuma akwai mangaru da yawa amma abin da ya fi shahara wajen malamai ana danganta su ne zuwa ga annasira garin nasira inda aka haifi annabi isa daga nazara kamar da ake faɗa da yaran su garin har yanzu yana da inda aka haifi annabi isa to sai sai ake danganta shi danganta su da musulmai amma wanda suke bin wato shari'a na wannan annabi da ya fito a wannan gari to kaga wannan shine wato sai yasa aka samu su nasara eh yasa aka nasaraniyo shine guda daya nasara kuma wannan kamar jami'i ne ake ce musu na nasara to su nasara su mun inda suke za sai ka samu babban wato abin da zai zama ginshiki na addinin su shine jahilci rashin ilimi guluwi wuce gura da iri wuce gona da iri kawai su dauko wani abin da hankali ba ya dauka ba a hankalce hankali bai kamata ya dauki wannan abin ba sai su dauka wannan abin su dauki su aiki su amfani da shi kuma su ce wannan lalle shine addini saboda a hankalce bai kamata hankali ya dauka cewa ma wato ubangiji ya da ba ko ka cewa ubangiji ya zo ya yi hululi a jikin na maryamu sannan kuma wato akwai ɗayan uku ubangiji ya haihu to in yi ya haihu kuma yanzu har a ce kuma daga cikin allolin na guda uku a ciki annabi isa shi ma tun da ke sun ce abin bauta ne kuma shi ba ya mutu to lokacin da ya mutu kuma sauran wato kulawa da duniya yana halin wani ne yana halin wani ne kaga wannan ya zama rashin hankali baki daya shi yasa su duk inda hankali yayi da aka yace su duk inda hankali yayi to eh masu yanta wasu a tara da kane su wasu abubuwa ne da yake kawai hankali ba zai daga ba sai su faɗa shi shi yasa wani lokaci zaka ana ana kiran su masu dogmatic belief eh mu musulunci ba mu da abin da kira dogma ba ga wasu na kika faɗa amma ba wannan dogma dogma shine wani abin da kawai zaka gani kawai gare shi kai an faɗa maka ba da wani hankali ba ya dauka eh kawai abu daka yan kawai yan su sun za su tara da zakatu su ga yan dogmatic belief ne kuma galibi masu cewa su ba Allah masu cewa babu Allah in kasa in ka je ka bi su za ka abin da ya jawo suka ce babu Allah shine contradictions da ake da shi a Bible da kuma su kansu malaman sun fahimci cewa dukkan ko ne kawai ana ganin su ne kawai da kitse ashe ba wani rogo ne kawai ba wani abu ba ana ganin su kawai sun san wani abu san komi ba to sai suka sai suka musu adawa sai suka musu wato tawaye suka ce ai to wannan ma duk jahilai ne kawai kyale su in kana bin su Richard Dawkins daga ci abin da dama su musulmai ke ga mishi ai kai matsalan ka baka san wani addini ba sai kirsancin nan ne ya kamata ka zo kai ka san yin musulunci shine in kana bukatan ka san wato compatibility na musulunci da science misali to amma kai baka san koyi ba sai sai wannan kirsancin sai da ka zo da manganin ka duk fasaran da zaka yi da kuma yadda kake mummunan fasara ga musulmai ga addini baki daya wato dai zai ta alaka ne ga wannan abin da ka sani na bible kamar yadda kuka sani bible wani abu ne da yake cike da contradiction kwarai da gaske saboda burbuɗe burbuɗe da aka yi da lalace abubuwa da aka yi to su ma guluwin yahudawa nasara Allah ta'ala ya mana bayanin shi a Qur'ani yake cewa ya ahlul kitabi la taqulu fi dinikum ghayra al-haqqi ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله تعالى yake cewa ya ku ahlul kitab yana magana yanzu da sara la taqulu fi dinikum kar ku guluwi ku wuce gona da iri ghairul haqqi kuna a halin kuna kin bin gaskiyan abin da aka saukar muku ba a ce muku je ku yi wannan guluwin ba ba a ce ku daukaka annabi Isa ya kai zuwa wato mataba na na ubangiji ba shi ku tsaye da shi a matsayin annabin Allah amma kuma kar ku ce kuma shi din wato dan Allah ne ko abin da ya kama da wannan la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin kar ku bi san zuciyar wasu mutane kad ballu su sun bace da jahilcin su kaga na farko kenan aka ce su kansu jagoran nasu jahilai ne kad ballu min qablu wa adallu kathira kuma suka bace da wasun su wa dallu an sawa'i sabil kuma suka bace daga tafarki majiddici sadaka duk inda zaka same su su zaka samu su kansu wato yahudawan ko fafaroma ne kowane ne shi inda ya ce wai shi malami ne na addinin daga gaske kuma bai fahimci cewa yana ban san zuciya ne ba za ka same shi bai san addinin ba za ka same shi wato bai ma hadace ma shi kashe wannan bible din nasa ba kankanin yaro kawai ya zo kawai zai iya dinga zai iya dinga wato rikirkita shi shi yasa kullun akwai shafin da ake karantawa in an jira lahadi daren lahadi duk sati akwai shafin da aka karanta ba kamar yanzu mu musulmai ba yanzu kaga za a fara tun daga tun daga nasi har zuwa tun daga fatiha har zuwa nasi za a tafsirin shi ba abin da za a koyi maka za a karanta a ce wani ya ce maka wani malami ya ce maka in ka da shubha ka je ka kawo kamar yadda ibnu khuzaima ibnu khuzaima yake cewa duk wanda yake jin cewa ba akwai shubha ba ba qur'ani ba duk wanda yake jin cewa tsakanin sunna da qur'ani akwai akwai cin karo to yazo ni zan nuna mashi babu cin karo ka duba confidence da wato yarda da kai da da- da- da malaman musulunci suke da shi kan addinin su amma ba ka taba samun shi kuma ba- da bana sariya da wannan wannan confidence din ba ba za ka samu ba akwai abin da kawai sai dai kawai a hakura da shi haka nan sai dai a hakura da shi haka nan kawai a imani saboda kawai haka ne ya yi addinin yanzu wato haka dai suka suka rikita addinin daga cikin wato barnan da suke yi shine da suke cewa Allah ta'ala ɗayan uku ne suka raba abu suka raba uluhiyya na ubangiji wato hakkin bauta suka ba ma wasu daga cikin halittunsa baki daya daga ciki kuma ah, shine wato kamar da kuka ji suna bin waɗanda su asalin su su jahilai ne to kaga kamar wannan Paul din shi asalin sa ba mai ilimi ne ba shalinistic Jew ne shi kansa wato wani ne kawai da kawai ya zo kuma da yanda ya dinga ba su ya dinga ba ya dinga ba su yanayin yanda ya- ya rikice addinin nasu shi kan shi kanshi a yanayin wato yanda ya rikita musu addinin narratives din ya contradicting kansa amma tare da kawai sai suka bi shi kuma haka to wannan irin abu ne kuma wannan eh ina ma hellenic hellenic jew ne eh jew ne shi kansa shi kansa ai ba ai ba yahuda ne shi kansa yaje ya lalata musu addini din saboda haka ah, su a nan yahuda nasara ba wai ba su da san zuciya ne ba ka fahimta ba ba su da san zuciya ne ba ai duk wanda yanzu ya ji da ta'awan mazan Allah ya kima da shi ai akwai san zuciya abinda ake magana asalin dai addinin nasu rigan addinin nasu to jahilci ne to amma watakila sun zo za su yi za su yi marigan nasa ta sa ado sai wata aiki sai suka saka wasa zuciya su kuma yahudawa su da ma zuriyar su da zuciya ne kawai addinin nasu ba ba ruwan su su tsabagen kawai tawaye ne kawai suke ma Allah ta'ala da manzon shi saboda haka dukkan su kuma da yahudawan da nasara sun yi ittifaki wajen kiyayya ga dukkan wani wanda ya zo shi tauhidi yake yake da'awa sun yi itifaki akan wannan shi yasa Allah ta'ala yake ba da labarin suke cewa walan tadda anka yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wato yahudawa da nasara ba za su yadda da kai ba sai idan ka ce ka bi addinin ka ka zo ka bi addinin su to ka gaya musu ni dai shiryan ubangiji shi dace shirya a wajena ba zan bi shiryan ku ba saboda su kansu dukkan su sun yi itifaki da da da da da da da da wato sun haɗu da juna kira ga wai ka ga in misali a zamantakewa ne me zai sa misali baturen birtaniya da kuma su cowboys na amurka wanda su yahudawa ma cutar da su suka yi to me zai sa su haɗu wajen su masu dinga taimakon yahudawa a tarihi su yahudawan su ba su taimake su ba mummunan tarihi suke da shi mummun musulmai mu ne a tarihi muke da kyautatawa da tarihi na kyautatawa wa yahudawa amma tare da saboda tsabar lantar ba an kal yahudu wa lan nasara hatta ta tabi'a millatahum kaga sun haɗe kai akan kuma musulmi kuma sun haɗa kai akan musulmi kuma akan abin da su kansu wato wato washe da shahidu min ahliya su kansu wato turawan da wato wajajen rediyon su da talabijin ɗinsu inda ake rigima ɗin sun yadda cewa occupy ɗinsu aka yi haka suke faɗa occupy waje suke kiransa su kansu haka suke faɗa ba kawai kaga wato wata ƙasa ga mitarihi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kun je kun dasa ta a wajen kuma yanzu kun fara mutane sakata a waje ko kun ce kun ce wato su mutanen palestine ba su da legitimacy na na su yi fada ba su da wato ba halal bane su yi fada dan me za su yi fada su ce ne marigima bayan an je an kwace musu aka kukkulle musu ko ina inda aka dan kwa aka bar musu kawai wani waje ne kawai ziri kuma kuka ce kuma ba su da legitimacy na rigima sai dai kawai abinda kuma ke cewa kuma dole ai hakuri a abi wato ai da hikima in ka ce za ka yi rigima da kai karfa karfa mu yanzu babu da karfi mu musulmai yanzu a, muna ma fata ne wato mu- a fahimci addinin shi kansa babban abin da in ana neman yanzu mu dirka ta arna mu dirka ta makiya Allah to far- fa- farko abin da za a fara shi ba shi ne faɗa ba farko abin da za a fara shi ne a fara da ilimi tukuna a fara da ilimi a wanke zuciyar kowa a sami imani sannan kuma a samu hijira hijira wato shine a zama kowa ko a ce galibin mu ba duka ba a ce galibin mu da ya daukacin al'umma ne mun hijira ban sabon Allah to daga nan kuma sai a samu kuma um- a samu kuma daula musulma amma kaga a lokacin da ake magana wani na cewa ai tauhidi wani na cewa cewa ai shirka wani na cewa ai sunna wani na cewa ai bid'a to zai bi a samu a- a- a yi dukkan dukkan arna a haka sai da a samu temporary success wasu yana samu wannan a daidai lokacin da wani na sa'a ba Allah wani a ce musulmin ma yana zagin Allah da manzon shi wannan cewa shi bai ma damu da sunnan ba baki da ai dubola ne to ayi wani dole ai sai sai an tsarkake tukuna manzala ba haka ya ya gina addinin sa ba manzala sai da yayi yayi yayi musu taskiya tukuna ya tsar- tsarkake musu hali tukuna sannan wato aka sami daular musulunci a Madina wanda kuma shi shi sha'anin addinin musulunci dan addini ne da yake da yake wato baya bukatar canji in ka dinga kawo wasu abubuwa sabbi to ba za ka yi nasara ba in kana bukatar ka samu nasara to sai ka wuce can farko pious predecessors ɗinka salaf da kuke da shi sai ga koma wajen su kawo ga ina suka yi salar su a rayuwarsu ina suka bi salo a kudurin su me yi kudurin su abin da suke faɗa a bakin su me suke faɗa abin da suke aikatawa mai suke aikatawa tsari na rayuwarsu wanda din tsari suke bi to idan ka bi wannan shine zaka ga ubangiji ya kawo maka nas- ya kawo maka nasara ka- ita take ne maka baba kai kike neman ta ba Allah ta'ala ya ba mu nasara shi da malaman musulunci suka suke faɗa cewa ah, akwai abin da malamai Sufyan- irin su Sufyan ibn Uyayna suke faɗa da wasu da da wasu daga cikin malamai na magabata suke cewa ah, man fasala min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahud wa man fasala min ubadina fa fihi shabahun min an-nasara yace duk wanda kaga ya lalace ya zama lalatacce a cikin malaman mu da suka san ilimi to ya dauki kamanceceniya ne da yahudawa ya sa kansa duk wanda kuma kawai zo tsaban guluwi da sanya bauta ma Allah yaje bace a cikin mutanen mu a cikin wanda masu yawa zuwa su bauta ma Allah to ya dauki jahilci ne irin nan nasara da guluwi na irin nan nasara ya dauka ma kansa wannan shi Abu Sufyan ibn Uyayna ke faɗa yake cewa ban fasada min ah, min ulama'ina kana fihi shabhun bi bil yahud min al yahud wa man fasada min ubadina kana fihi shabhun min an nasara abin da yasa ya faɗa haka wannan magana magana ce mai mai kyau kwarai da gaske da ya kamata kowa da kowa ya- ya kalle ta da idan basira abin da sai ya faɗa haka shine wato kaga yahudawa da bin san- san zuciya da zalunci da kin aiki da ilimi wanda biya ce da yahudawa to yayin da mutum ya san gaskiya yake amfani da ita hasali ma yana neman mabiya ne yana neman ya sama tasalluki da san zuciyarsa ya samu sulta ya sami wato a, rinjaye da san zuciyarsa ya rinjaye akan al'umma to kaga yanzu wannan abin da yake yi shine wato ya ya- ya- ya- yahudanci yake yi kuma shi ma yanda aka lallata ala ya tsine mai yahudawa ya fushi da su to shi ma ana gudun shi ma wannan tsinuwan da ya fushin ya sallalo a kansa ya ya zo shi ma ya hau kansa sau da duk wani malami da zai zo shi aikinsa kenan yana neman ya kara maka mabiya yana neman kara rikikita ayoyin hadisi ƙur'ani da sunna ya san ba abin da ƙur'anin yake nufi kenan ba ya san ba abin da sunnan take nufi kenan ba ya je rikikita ta to yanzu abin da yake in ya sani din to yana yin wani wani aiki da irin na fudawa bai sani ba kuma idan ya tike rayuwarsa ta tike da shi a da irin wannan rayuwa to abin da zai zamu zai zama almagruba alaihim shi ba zai zama ya tashi ya daga cikin ayari na ayari na na wato wanda aka yi fushi da su kamar da duk wani wanda ce zai bauta ma Allah da jahilci kawai ya kawai ya wato yana yana burge kansa yana ganin kawai ina burge kaina wadin kirkiro kirkire kirkire wasu bidiyoyi da iri iri in bauta ma Allah da shi ina ganin yana ganin zai samu lada a to kaga shi ma wannan wato yana kamanciciya da nasara yana kamanciciya da nasara saboda ya gina abinsa ne ba tare da ilimi ba ba tare da hankali ba saboda haka shi ma wato wannan sifa ta cewa shi batacce ne idan aka ce ma nasara to shi ma ya hau kansa Shi- wannan kamar misali inda inda ake samun ma- ma- masu irin subanci na wanda ba ba su gina shi akan shari'a ba Ma- irin su haɗin nan irin gulatin sufiya da sauransu ba za ka ga a ce ku ba ku neman ilimi ce ai ina in mai zuba lokaci neman ilimi bane lokaci ne na nan bauta ma Allah mu je mu samu abin da ake kira kashafi kaga to nan kaga ya raba kansa da ilimi to kaga babu yadda kuma ya zama wato shiryayye dole da batacce ne zama saboda me saboda a abinda malamai suka faɗa man fasala min ubadina kana fi shabahun minan nasara malamai suka ce kuma zai shiga cikin wanda kuma zai shiga cikin wanda ya dauki dabi'a na yahudawa shine wanda ya san wani bangare na ilimi ko da ba malami bane shi ya san wani bangare na ilimi wato duk wanda ya san wani abu a cikin musulunci ko gaskiya to ya san malami akan ta to mutum ba wai dole ta zama malami ba dan kar a ce wai malaman wannan ana magana malamai ne kadai a duk wanda ya san wani bangare na ilimi amma kawai da gangan sai ya take wannan sanin da yayi to yanzu yana da wani kamanceceniya akan wannan babin kan wannan matsalar da Yahudawa kuma shi ma wannan fushin na ubangiji zai same shi eh kamar nan da za ga wani lokaci wani idan yayi muna tare da su suna cikin sun zo Kano Kano da gari na musulmai kowa musulmi ne in aka ce baka musulunci dan kaga za a sa maka ido Ka- sai suke cewa ma wai, eh, Hausawa sun cika sa ido wanda asali sa ido nan wani abu alkhairi ne ba ba- yanzu sa ido shine ai saboda al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mu ba mai da kawai haka kawai ka zo ka rike hannun wata mace mu samu dalili ba ai wato nasiha shi a maka a ga maka ya mataka ce kuwa ko kuwa ce ya ce ce wannan ba wai a ce kyale ka baka yi wani liberal life abinka ai ni shi na fi son rayuwar Abuja na fi son rayuwar Lagos zan shiga da wata in fita da wata ba sani ba ni kawai liberal life kawai nake so a Abuja duk wanda ce shi liberal life yake so to kaga abin da yake yake yi shine wato yana wani kamar da Yahudawa ne saboda ya san wani bangare na gaskiya tunda an gaya masa wannan ba daidai bane to da ya tashi sai ya je wani can ga wani gari saboda ya yi wani burtu abin sa ya ce shi zai zama irin su ya rike bindin su ya sa kansa to yanzu ya dauki riya da hudawa da ya sa kansa shi ma idan ya mutu a haka zai mutu ubangiji yana fushi da shi saboda duk wanda ya san wani bangare na ilimi ya saba mushi to shi ma ya bi san zuciyarsa kuma ya zama yana daga cikin wanda ubangiji in yi wasa zai tsine musu kamar yadda kuma daga cikin wanda kuma ubangiji zai fushi da su shine wanda ya shiga babin ilimi na addini da gangan yana ba da fatawa ai ya san cewa shi ma san zuciya yake bi tunda bai san ilimin ba yana tsara da kare kawai yana kuma ba da wasu fatawoyi fatawoyi masu ban mamaki wato fatawoyi wanda yake hankali wato in kana in kana kwance kaji an ba da wannan fatawa sai ka tashi ka zauna sau tsabar bala'in ta a to irin wannan irin wannan fatawoyi da ake bayarwa a Facebook ko social media za ga malaman social media suna da yawa yanzu galibin su ba su koyarwa galibin su ba su koyarwa kawai wani lokaci wani za a gashi yasa ya zauna a royal chair sa ne kawai na gidan babansu ko wani a makamancin wannan ya dan kafa ma kansa ya kifa wani babadi ga ita maganar sa ba aya ba ba hadisi ko kuma jawo ayan ba ya kanta ba daidai ba ko ya jawo hadisi ya kanta ba daidai ba kuma ya bada fatawa haka ya ce ai shi a fahimtar sa ba sani ba goya waya ce waya ke bada fatawa ba ilimi masu ilimin ma suna wato kokari yanzu kaga Sufyan ibn Uyayna da muka faɗa yanzu Sufyan ibn Uyayna yana daga cikin manyan malamai da suka tara ilimi kwarai da gaske amma Imam Shafi yake cewa ni ban taba ganin malami da ubangiji ya bashi ilimi zuriya na ilimi ba amma kuma yake baya baya da fatawa irin sa wallahi har yanzu idan kana bin manganu na fatawoyin Sufyan ibn Uyayna sai ɗaiɗaiku za ka daga ne ɗaiɗaiku za ka daga ne kuma a lokacinsa da yawa malamai suna cewa ma wasu daga cikin hadisan ya fi imam malik tara su tsarin ma kusan ƙani ne yake ga imam malik amma imam shafi na cewa na ji na duba kusan wani ajiyar kaso mai yawa imam malik shi a hadithul akam kusan duk yana da su amma dukkan su banga wanda sufyan ibn uyayna bai da shi ba so tsabagen hadisai da yake da shi malami ne da su imam muhammad da sauransu sau da haka amma kaga yana da tsoron fatawa ya kuma in ka samu ya bar fitan guda daya zai wuya ka gaba ta ba daidai bane kuma saboda ubangiji ya masa hatara kwaye da gaske amma dai da kai yana tsoron fatawa kwaye da gaske shi kawai ya kusa kawai ya zauna a majalisin hadisi ya bada hadisi amma yanzu kaga yanzu kawai mutum ya san dan wani abu zai zo ya dinga bada fatawa ya dinga bada fatawa fata wannan malamai da yawa ba su san Allah tsoron ta suke yi gaba su fadi yake yi in ana bada fatawa amma mutum zai je ya shiga to duk wanda ya shiga ya san cewa bai sani ba ya shiga ya rika bada fatawa sai ya bayar da ke sai ce ai kamar yadda malamai suka faɗa tunda a shi ka san kai ba malamin bane kuma kai ba dalibi ilimi ba sai ka shiru sai ce ya wai kamar yadda malamai ke faɗa amma kuma shi ga ra'ayinsa to haka sai ya shiru ya kamata ya shiru in koyi suke yi magana to tun da ya shiga ne da ganganci da san zuciyarsa shi ma yana da wani kaso na almagduba alaihi saboda me saboda ya bi san zuciya ne da gangan wannan san zuciya tsabagen ta yi shi sa malamai ke kiran waɗannan abu waɗannan mutane shine ruwaibida ruwaibida su ne wanda suke wani rajulun tafi wani mutum wanda bai kai ya kawo ba kamar ka ce wani wanda kishi banza a banza ne ba baki da amma yana bakan maganganu kan abin da shafa din ma baki da kawai zai ce ai mu ga shawaran mu mu wane wane wane wane mu ga shawaran da muke gani ya kamata a yi hada sha din siyasa ba kowa ne ya kamata ya rika magana ba ya kamata mu rika tausayi ma su kan shugabannin namu ba kai da abu an ji ai kullun zo bi ta kai baka san su me aka yi ba amma kawai an yi da kiliyarin wani abu an ce kaya ba da kawai gobe ka fito dan karamin ka da kai baka wuce 25 ba amma ka fito ka ce wannan abin da aka yi ba ba daidai ne ba shugaba wani ne kai kai mai kasani a yawan duniya ka bari wanda suke da dama wanda suke da suka ga yau suka gajiya sun san komai zai su musu magana kuma za su bi amma kai kai wani wanda yake karamin yaro kai baka san komai ba a rayuwar ba ka ce za ka ga musu magana to balle ku sha'anin addini wannan na magana sha'anin rayuwa ma kansa ya kamata mu shiga ta yin mu da Allah matasa ba komai za ku rika sa baki ba kar ka ce ni ma ayyukan yancin albarkacin baki ka san yanzu yancin albarkacin baki ya zama ciwon mu a kasar nan freedom of expression ai ni ni ma ina da freedom of thought ina ba in faɗa magana ta ra'ayi na ra'ayi ba hauka bane ra'ayi ba hauka bane akwai decency akwai kuma akwai kuma wato dole ka san abinda abinda kake faɗa ba komai zaka zaka ga zaka zama kana faɗan sa ba baka da ilimi akan sa sannan daga cikin daga cikin wato wanda yake zai zama ya daga cikin al-maghdub alaihi lokaci ya yi subhanallah to to ai dole mu dakata nan ayi hakuri abin mun jashi in Allah ya da magana bai kare ba akwai ragowar amin da kuma dan ragowar abinda Imam Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi ya zai cika shi mana ragowar fata din sannan kuma sai mu zo mu shiga sabon sura abinda muka taji Allah ba mu dada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya taimana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh